الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله دوري أكن كراتمنا littafin tazkiratul muta'allimin bi nu'util ulama ar-rabbaniyin na malamin mu ustaz doktor al-sheikh al-muhaddis Muhammad Sani Umar Musa rijiyar lemu hafizahu Allah ta'ala wa ra'ah yau muna safiya ta asabat biyu ga watan sha'aban alif da ɗari hudu da arba'in da shidda kuma ɗaya ga watan februari dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kuma wannan shine darasinmu na uku ko darasi na uku a wannan littafin mai albarka ina da ya ƙara ba ‘yan uwa haƙuri wadda ba su samu littafi ba insha Allah ta'ala muna sa ran samun littafin kamar yadda malam mukarram kama magana cewa an ce sai an nemi izinin malam Allah ya bani ikon yin magana da malam yin magana da shi insha Allah ta'ala an samu a lissafin waɗanda in har an samu ɗin za a sanar da mu Allah ya Thank wato fasali da yake magana akan ulama usu malaman banza idan ba manta ba a wannan fasali malam ya ɗauko muƙaddima ta wato hatsarin da ke tattare da kutse da ake a cikin malinta ya ce idan akwai mamaki a ciki to an yi abin mamakin da ya fi shi wa in ta'ajab to sai malam yake ya kawo mana cewa ba malinta ba an nafta kanta an samu masu da'awar an nafta a baya irin su al'aswadul ansi irin su sulaihatul asadi irin su musailama kazzab da sauransu da mutanabbi'un to bayan malam ya kawo wannan sai yace mana wal maqsudu min hadha nan za mu tashi dukka abun nufi a nan an yu'lama annahu idza amkana wujudul ad'iya ad'iya il kazzabina abun nufi abin da ya kamata a sani a nan shine idan ya yiwu idan amkana in har zai yiwu wujudul ad'iya il kazzabina fi amrin nubuwa samuwar masu da'awa maƙaryata a cikin al'amarin annabta ma'a azimi sha'aniha tare da girman sha'anin annabta fa kaifa bima dunaha min rutabil ilmi wad din yaya abin da bai kai annabta ba na matsayin ilimi da addini ai bai kai annabta ba to kaga in an samu masu kutse a annabta to samunsa a babin malinta min babi min babi suhulat bil makan wa kadiman قال عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي ما لن يكي تند دديوة الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمة الله تعالى عليه المتوفى عام مئة مئة وسبعين وخمسين wanda ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da bakwai bayan hijira al'imamun auza'i tun da can ya ce kana hadal ilmu shay'an sharifan kun ga yanzu yadda malam yake taimakonmu yana kawo wafati na malama ɗin nan yana da kyau ɗaliban ilimin mu rika kiyayewa al'imamul auza'i dai kun san shi ya shahara to idan kasancewa al'imamul auza'i ya rufe ka ɗari da hamsin da bakwai in ka kiyaye wannan a cikin kundin zuciyarka duk sanda aka ce al'auza'i to za ka tuna tun yaushe auza'i ya rayuwa ka gane wannan zai taimaka ma wajen kimanta malaman za ga al'auza'i ɗin nan tun ƙarni na biyu ya rayu tun ƙarni na biyu ya rayu ya rasu a ƙarni na uku a ƙarni na biyu ɗari da hamsin da bakwai ƙarni na biyu to kaga wannan in ka kiyaye shi to da ire-irensa malamai muna bi ta kansu kana ganin wafatinsu kana ganin nan za ka san mutaƙaddim da mutaakhir a nan za ka san waye ya gabaci wani waye ya gabaci wani waye ya gabaci wani malam auza'i ya ce kana hadal ilmu shay'an sharifan wannan ilimin da an ce kana wani lokaci suka zo da ma'anar da kamar yadda Allah ta'ala ce kanan nasu ummatan wahida da mutane al'umma ce dunkule guda ɗaya ba saɓani kana hadal ilmu shay'an sharifan da wannan ilimin wani abu ne mai daraja iz kana min afwahi rijali sa'ilin shine iz ba iza ta sharaɗi ba, iz kana min afwahi rijali sa'ilin lokacin ya kasance min afwahi rijali daga bakin mazan ilimi, daga bakin sadaukai yake fitowa. Ya talakaunahu suna kama kamarsa, suna karɓa karɓarsa, wai ta zakarunahu suna kuma tattauna shi ma fara fil kutubi yayin da ilimi ya koma littattafa zahaba nuruhu sai haskensa ya tafi wa sara ila ghairi ahlihi sai har ya tafi zuwa ga wanda ba ma abotansa ba an gane magana mala ausa'i eh yanzu malam yana nuna mana cewa ilimi ya sa fara samun rauni daga lokacin da ya koma littafi to me yasa me yasa komawar ilimi littafi ya haifar wa ilimi rauni eh akwai dalili lokacin da mai rubuta littafi yake rubuta littafi shine mai ilimi da ya juye shi a littafi mai ɗaukar littafi ya karanta ba shi ne mai ilimi don haka zai iya yiwa mai karanta littafi ba shi da ilimi zai gane abin da ya gane ya ɗauki abin da ya ɗauka ya bar ilimi jinjin a cikin wanda bai gane shi ba bai fahimce shi ba da haka sai ya zama ilimin da yake kira zan malamai na gaskiya yanzu da aka sa shi a littafi sai yake yawo har tsakankanin wadda ba su kai malintar ba suka ɗauka su fahimci wani abu daidai su fahimci wani abun ba daidai ba wani abun kuma ba su fahimci shi ba kwata to kun ga rauni da shiga wanda yi shi kuma daga A har Z ɗinsa ya san shi a daidai yaya za ka haɗa wanda ya yi shi da wanda ya zo daga baya yake karantawa wajen fahimta da sanin daidai da zurfin ilimi sannan kuma da fannonin ilimin da mai rubutawa ya wadata da su wanda kuma wannan bai san su ba yanzu ka ɗauki bulugul maram bulugul maram ɗin nan hadisan da suke bulugul maram na abin da ya shafi tsarki ko alwala ko aure ko kaza kaza da sauransu nawa ne suka ɗauki littafin bulugul maram suka karanta ya ɗauki hadisi ya je wa'azi wa mata da shi za a yi aure ko wa'azin walima ko je ‘yan kasuwa wa'azi a babin cinikayya amma bai san sarfu ba bai san nahau ba bai san usul ba la لا أصول العقيدة ولا أصول الحديث ولا أصول الفقه ولا أصول التفسير ولا أصول بيسان كومي با أجي شكاي أما أن يا دوكي لتابو يا رنغوميش يا دوكي أبن دي غاني أتيكي يا دي ينامي يا دي ينا بايوا يا ذاك حتى شي da mawallafin littafin Ibn Hajar a tumbata da ilimi to dole ka ce rubutun littafi zai yiwu ya rage wa ilimi kwarci. To idan a wancan lokacin rubutun littafi ya raunana ilimi, masu ɗaukar littafi har waɗanda ba malamai ba, to a wannan zamanin kuma ka iya cewa kenan ilimi ne aka, aka ajiye shi. kowa yake iya ɗauka da mai tsarki da mara tsarki aka sauƙaƙe hanyar samunsa da wanda zai gane da wanda ba zai gane ba idan ku haka ne to yanzu a halin da muke ciki yanzu kuma ilimin da ke littattafa ya fi daraja sama da wanda yanzu duniya take yaɗa ta hanyoyinta sosai ya zama waɗanda da suke da ilimi a ƙirazansu su ne suka fi ilimi. A yanzu kuma waɗanda suke dogara da littafi, to za ka ce su ne suka fi ilimi, sama da waɗanda ba su ba. Haka ilimi ya fara samun rauni daga sanda aka fara ajiye shi a littattafa. Wa منذ ذلك الوقت tun wancan lokaci بدأت أزمة التعالم والتمشيخ الزائف ما لن يتي بدأت أزمة التعالم تندق ون اللوكتي سي فتنر فتنر كوكوين إلمي تفار أزمة يتسي فتنة التعالم كوكوين إلمي كوكويو لقى التنافس على وزن التنافس التعالم على وزن التنافس التعلم شنو koyan ilimi التعالم me ko koyan ilimi shishigin ilimi ko koyo me ko koyo ko ba lalle ya zama ya zama daidai da wadda tsawwa so mai kokoyo zai yiwu ma zai yiwu ma zai yiwu ma ya ai mai kokoyo za ka ce mai koya ya fi mai kokoyo daraja yawwa shi ka mai kokoyo ai iya kawai kwatantawa yake so ya yi amma mai koya shi kuma ai ilimin yake so ya samu haka a ta'allum koyan ilimi ne a ta'alun kuma ko koyo wato ko koyon malamai ba tare da ilimin ba mutum ya naɗa kansa malinta ya mai da kansa malami shine shine ta'alu wa tamashyuhu azzaifu da kuma shehunta ta bogi daga wannan lokaci aka fara wannan shishigin ilimi da kuma shehunta ta bogi التمشيخ شنو شيخ انت؟ لا شيخ هي ما اذا كان شيخ شيخ شيخ تطفو على سطح ساحات العلم والمعرفة wannan fitinar tana yawo shine tatfu tana yawo ala satahi sahatil ilmi a akan satah shine al-makan al-murtafi al-ulu tana yawo akan sahatil ilmi wato fage ko dandali na ilimi wal ma'arifa da sani wannan fitinar kawai sai ta dinga tabbatar tana yawo a saman dandalin ilimi da ilmantarwa wa yaktawi al muslihuna was salihuna bi niraniha sannan al muslihuna masu son gyara was salihuna da mutanen kirki yaktawuna sai suna lalas suna lalastuwa biniraniha da hasken wannan fitinar ya ku rufe nan wajen kun ga me niran haske haske shi ne niran amma yanzu tunda ba haƙiƙanin ilimin ba ne ana magana ne akan azama ce fitina ce ta shishigin malinta da bogin shehunta take yawo a dandalin ilimi da koyarwa to kaga ai bogi ce ko da haka haskenta amfani zai ko ƙonawa zai aukuwa to amma abin da ya sa ya zama fitina ku duba ana malam ya ce almuslihuna was salihuna abin da ya sa abin ya zama fitina shine masu son gyara sun fada masu son gyara ba su samu ba sai wannan don haka da wannan suka riko sannan akwai mutanen kirki masu son su zama mutanen kirki ba su samu irshadi ba sai da irin wannan fitinar to kun ga fitina ta ƙaru suna ta zama fitina. Mai son gyara ya sana daga daga hasken ilimin bogi. Mai gyara ya sana daga hasken ilimin bogi, shi sa malam sai ya yi ibara da lalas, maimakon ya zama haskakuwa ne sai zama lalas ne. Yamma Salama yana cewa yana cewa Allah baya baya zare ilimi ta hanyar cire shi daga kirazan malamai yana zare ilimi ne ta hanyar karɓar malamai hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan har sai idan an zo ba malami sai mutane su samu waɗansu mola molan kayuwa jahilai sai su rike su malamai fa su'ilu a zo ana musu tambaya fa aftau bi ghairi ilmi sai su dinga ba da fatawa su ma alhalin ba su sani ba wa ballu wa ballu su ɓata su ɓatar kaga mai tambaya shi gyara yake sannan har wani ma ya ɗauke su malamansa yana koya ya tabisu min nurihim shi a ganinsa shin kuna ga wannan zamanin muna fama da wannan matsalar muna fama da ita ga sunan sun shahara malamai sun shahara malamai alhalin ilminsu na bogin ba malamai ba ne kuma suna da magoya baya suna da masu waɗanda suke a sama masu masu ɗaukan nauyinsu a ƙasa kuma masu masu masu tara musu ƙasa suna suna ƙarfafa su shikenan sai zama masu ɗaukan nauyin wasu daga ciki tsammanin daidai suke mabiyan wasu daga cikin tsamanin daidai suke to ita ce fitina baka farga ba sai ka ga nan da nan al'umma ta ta sauya to shine تطفو على سطح ساحات العلم والمعرفة ويكتوي المصلحون والصالحون بنيرانها فكانت آفة على العلم سي ونن فتنر سي تذما النوبة وعلم وفتنة لعقول العامة والدهماء من الناس sannan wa fitnatan ta zama wato gagarumar fitina da uqulil amma ga hankulan wato wato jama'ar gari eh da uqulil amma jama'ar gari ko waɗanda suke ba karatu suke ba wadda minan nasi da kuma wato curi da yawa na mutane addahama ai as-sawadul azim turi dewa na mutane wannan guguwar ta wannan fitina ta tafi da su yaqulu abu muhammad ibn hazm az-zahiri abu muhammad ibn hazm az-zahiri rahimahullahu ta'ala المتوفى عام 456 عام 456 456 da shi da al'auza'i wane ne gaba da wani yana nesa ba kusa ba al'auza'i ɗari da hamsin da bakwai wannan kuma ɗari hudu da hamsin da shida kaga nesa ba kusa ba ibn al'auza'i ya girmi ɗaruruwa ne tsakanin su ɗari biyu da nawa to ka gani lokacin da muke jami'a har wannan har wannan abin da kake da wannan tazarar da ka irga din wasu haka har wannan suke haddacewa tsakanin malam wani da malam wani shekara kaza ne bayan ya kiyaye rasuwar kowanne sai kuma ya kiyaye shekarun tsakanin su ko dan su masu wannan kokarin sosai na yana taimaka mutum sosai ya samu abin a ilimi an gane ko ibn hazm yace la afata alal ulumi wa ahliha adarra min ad-dukhala fiha mala ibn hazm yace babu wata annoba akan ilmomi da malamai adarra min ad-dukhala fiha wato da yafi cutarwa sama da yan kutse a cikin harkar ilimi wahum min ghairi ahliha alhalin su nan ba daga masu ilimi suke ba fa innahum yajhaluna wa ya zunnuna annahum ya'lamuna sun jahilta amma suna zaton sun sani wa yufsiduna wa yuqaddiruna annahum yuslihuna suna barna amma suna kaddara gyara suke matsala ce wannan wai tun su ibn hazm suna faɗan wannan magana tsakani da Allah haba kusa akwai matsala mu dai a yanzu akwai matsala وهؤلاء أعشار متعلمين هم مصدر الفتن والقلاقل ما لن يتي وهؤلاء وهؤلاء أعشار المتعلمين وأن gwamman gwamman ‘yan shishigin ilimi a asharar muta'allimina waɗannan gwamman an san gwamman ko? yawa yanzu ka ɗaruruwa ma ko? gwamman masu neman ilimi hum masdarul fitan su ne maɓuɓɓugar su ne magudanar fitina walƙala'il da ruɗani da walƙalaƙil walƙalaƙil daga ƙalaƙ da ruɗani fil ausafi al'ilmiya waddiniya a tsakankani a tsakankanin fagage na ilimi da addini faƙad na aubi an fusihim an tsabakatil amma hakika sun nesanta kansu daga wato daga mataki na gamagarin mutane tsabaka matakin al'amma gamagarin mutane sun nesanta kansu na au ai ab'adu imamu shafi yana cewa wa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani anka na'iya in ka zo kusa da ni za ka gani nema kusa da kai ina ƙaunarka wa in tan a anni idan kuma kai nesa da ni talka ne an kana iya ni ma za ka gani nesa da kai kilana zaniyun an akhi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya an gane ko faqad na au bi anfusihim sun nesanta kansu an tabaqatil amma daga wato mataki na gama garin mutane su sun zama malamai walamma ya dukulu fi tabaqatil ulama kuma ba su riga sun shiga matakin malamai ba walamma tukuna ba su shiga matakin malamai ba lakin na hun faradu an fusa mu'alan nasi sai dai sun tirsasa kansu wa mutane dole a saurare su ba ma yi wannan zamanin tunda yanzu a wannan zamanin mutum yana ɗan kasuwancinsa ko yana dan wannan dan sai yana aikon gilansa so waye sai je ya siyo kamera mai tsada ya siyo waye waye shikenan shi hada kansa shirgi kawai shikenan ya dinga ya tursasa mutane sauraron sa kuma ya sa kuɗi ya zuba a TikTok ya zuba a Facebook ya dinga boosting abubuwan sa da da da YouTube kuɗi ne shikenan abu ya tursasa mutane za ku wani yaro mai kuɗi da ya fito a Niger ne ko a ina ne wani yaro mai kuɗi ne an ce babansa ya mutu ya bar masa kuɗi ne shi kenan ya zo da afka da yi karatun kirki ba ma ya zo da abubuwa yana ta mutum da akwai kuɗi komai zai yi da haka waɗansu sun zo sun tirsasa wa mutane sun tirsasa kansu wa mutane sun cusa kansu wa mutane dole an karɓe su wani haka kawai zai shahara da barbare kawai da kawai da wayarka kana scrolling kawai za ga kana scrolling za ga kuma duk bare-bare ne amma tun da harka ce sai mutum ya riga ya tirsasa al'umma kansa yana da abun faɗa da za a saurare shi shi kenan ya fi ƙarfin masu faɗa na gaskiya wadda au buluga rutabil ulama kuma suka yi da'awar su ma isa darajar malamai fasaru yata'amaluna ma'an nusus wal ahkam shar'iyya sai suka zo suna mu'amala da nassoshi da hukunce-hukuncen shari'a kama ya ta'amalu subyan ma'a dumahum wa al'abihim kamar yadda asubiyan yara suke mu'amalantar dumahum ya tsanarsu duma ne wannan abunan yarbebi eh kamar yadda yara suke mu'amalantar yarbebi wa al'abahum da abubuwan wasansu ‘yan motocinsu ɗan jirgi an gane ko? yahmiluna ha hinan bi ra'fatin wa hudu'in sai su ɗauka wani lokaci da sauƙi da nutsuwa wa yarmuna ha hinan akar bi shiddatin wa istihitari wani lokaci kuma sai su jefar da tsanani da wulaƙantawa da haka yaro ke yadda ba to haka irin waɗannan suke wa nassoshi da hukunce-hukuncen shi. Wa rahimallahu aliman min ulama'il Yaman. Allah ya jikan wani malami cikin malaman Yaman wa huwa Ali ibn Qasim Hansh. Al-mutawaffa am alf wa miyatain wa tis'ata ashir. Kadira su shekara ta dubu ɗaya da biyu da goma sha tara. Faƙad ahsana taqsima tabakatin nas ya kyautata rarraba matsayin mutane wa ahsana wasfa hadhihi alfi'a almuta'alima kuma ya kyautata siffanta wannan wato wannan tawaga almuta'alima mai shishigin ilimi faqad naqala al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani al-allamatu Shawkani Allah ya masa rahama ya naqalto al-mutawaffa am 1250 shekani ya rasu shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin ta ga tsakaninmu da shi bai kai shekara ɗari uku ba ko tsakaninmu da shekani amma abin da ya yi malam ya wuce da duka ke tsammani ya wuce da duka ke tsammani al'imamu shaukani muhammad bin ali ya naƙalto maganar wannan malami faƙala sai ya ce wa min mahasini kalamihi alladhi sami'tuhu minhu daga cikin mafi kyan maganganunsa ko kyawawan maganganunsa da naji daga wajensa annasu ala tabaqatin salas yace mutane suna da mataki uku ne wa tabaqatil aliya wato tabaka madaukakiya mataki na kololuwa al ulama ul akabir malamai manya wahum ya'rifuna al-haqqa wal batila suna sanin gaskiya da ƙarya wa in ikhtalafu lam yansha an ikhtilafihim al-fitan idan kuma sun samu sabani to fitintinu ba sa tashi saboda sabanin su li ilmihim bima inda ba'dihim ba'dan saboda sanin su abin da ke wajen sashi kun gano wannan magana malamai na gaskiya sabanin su baya ta da fitina baya ta da hayaniya me yasa saboda su saboda zurfin ilimin sun san abin da ke wajen ‘yan uwansu ma'ana shi wannan malamin da fahimtarsa ta saba wa fahimtarka ya san fahimtarka ya santa kuma saboda zurfin ilimi ko bai taɓa jinta a ko'ina ba in ka zo da ita nan da nan zai hararo ta ya hararo dalilinka, kai ma ka san fahimtarsa, ka hararo ta ka hararo dalilinsa, amma dalilin ne a wajenka layan tahibu, dalilin ne a wajenka ba madogara ba ce, kai kuma dalilinsa, dalilin, dalilin shi kuma dalilinsa a wajenka ba madogara ba ce ba, amma kuma maganarka tana da tushe tana da asali haka dai ka fahimta to shi yasa za a girmama ilimi abin da nake so ku fahimta a wannan gabar da malam yake magana akai wallahi in kai rantsuwa ka fara ba za ta kama ka ba cewa da yawa daga cikin masu maganganu yanzu masu raddi a addini ba su da ilimin wanda suke wa raddin ne shi sa suke mu raddi ba su da ilimin wadda suke wa raddi yanzu wani sakarai yanayi wa malam ja'afar wai gunduwa gunduwa kuma ya sa wa wannan shirman nasa wai raddi wa Jafar ko a fagen ilimi ne ko a menene wai raddin ilimi yake masa ba komai ka shiga karɓar da yake ba illa bai iso Ja'far ɗin ilimi ba inda ya iso shi ilimi da wasu abubuwan kwata-kwata ma ba zai ma fara cewa komai a kansu ba zai fara cewa komai a kansu to haka ne wani lokacin raddi da saɓani da hayaniya rashin sanin abin da ke wajen ɗan uwan naka inda ka san abin da ke wajen ɗan uwan naka da rigimar ba za ta kai haka amma iya abin da ka sani kenan a kansa kake magana abin da wancan ya sani baka ma san shi ba to shi kenan sai kai ta runto kai ta da hayaniya kai ta kumfar baki laraba suna cewa al-insanu aduwwu ma jahila mutum makiyin abin da bai sani ba in bai sani ba sai ta faɗa da shi ba haushe kuma yana cewa ƙaramin sani hukumi to shi ne zancen da shi malam yake yi ana cewa su malamai saboda sun tumbaza da ilimi saɓaninsu baya kawo jayayya balle kawo rabuwa me yasa li ilmihim bima inda ba'dihim ba'da saboda sun suna sane da abin da wane yake sane da shi. Wa tsabakatu safila, sannan sai mataki na ƙasa, can ƙasa a cikin mutane, ammatun alal fitra gama garin mutane, farar hula, wanda suke akan fitra. La yanfiruna anil haqqi ba sa gujewa gaskiya. Wahum atba'u man yaktaduna bihi su mabiyan wadda suke koyi da shi in kana muhikkan kanu mislahu in yana kan daidai sun zama irinsa suna kan daidai wa in kana mubtilan kanu kadhalika in yana kan barna suna kan barna su ne farar hula ga magarin mutane an gane ko wannan kashi guda biyu in ba manta ba ɗazun nan muka wuce malam yake cewa irin waɗannan 'yan shishigin ilimin su su sun nesanta kansu da wannan matakin na ƙasa, kuma iliminsu bai kai su matakin na sama ba, ɗazu malam ya faɗi wannan. To, al-tabaqatul mutawassita sai matsakaiciyar tabaka iya man sha'u sharri ita ce wato mafarar sharri wa aslul fitani annashi'atu fid din kuma ita ce tushen fitintunu da suka suke tasowa a cikin addini wahumul ladina lam yum'inu fil ilmi su ne waɗanda ba su ƙosa a ilimi ba hatta yartaqu ila rutbati tabaqati ula har su haura zuwa matakin tabakar farko ba su ƙosa a ilimi ba ballantana su haura matakin tsabaka ta farko, wala tara kuhu, kuma ba su haƙura ba da ilimin, hatta ya kunu min ahli tsabakacin safila har su zama tare da waɗancan na ƙasa, abu liman ko a can da masallaci, ba su yadda da haka ba. Fa'innahum, idara au ahadan min ahli tsabakacin uliya, idan sun ga wani daga cikin ‘yan tsabakar sama, daga cikin malamai kenan, ya ƙulu ma la ya arifunahu yana faɗan abin da ba su sani ba, mimma yu khalifu a ka'idahum wanda ya saba wa aƙidunsu, allati auqa'ahum fi hal qusuru wadda gazawa ta jefa su a ciki, aƙidunsu da gazawa su ya jefa su ciki. Ba aƙidu ne da suka gina a kansu ta fuskar ilimi ba, gazawa su ce ta kai su zuwa ga wannan manhajin da wannan aƙidar. fawwaku ilayhi fi hamar tarqi idan sun ga malami da ya saɓawa manhajinsu ko aƙidunsu da su ma gazawa su ce ta jefa su fawwaku ilayhi fi hamar tarqi sai su harba masa wato masu masu na rauni masu na tajrih na raunanawa sai su harba masa masu raunanawa ونسبوه إلى كل قول شنيع su danganta shi zuwa ga kowane zance mummuna za su iya faɗa a kansa wa ghayyaru fitara ahli tabaqati sufla an qabulil haqqi sannan kuma su canza fitra sai su canza fitrar ahli tabaqati sufla waɗancan ƴan tabakar ƙasa sai su canza musu fitra an qabulil haqqi daga karɓan gaskiya bitam bitamwihatin batila ta hanyar wato tamwihat wato angulu da kan zabo tamwi shine juya juya bunan gaskiya ta zama ƙarya juya haƙiƙa ta zama ta zama ta zama dodorudu shine angulu da kan zabo tamwi kamar kamar kamar kamar fenti abu a gan shi garau to sai su sai su hana yan tsabakar ƙasa karɓan gaskiya bi ta muhatin batsila ta hanyar wato ta hanyar juya jujjuya abubuwa na barna fa inda zalika taqumul fitan diniya ala saqit daga nan ne sai fitin addini kuma su tsaya akan ƙori to kun ga yadda malam malamin ya kakkasa amma sai ya ambaci mafi sharrin tsabaka ita ce ta tsakiya ko yawa kuma ta fi yawa a duniyar ilimi ta fi yawa wa allaka alaihi al'allamatu shaukani sai shi malam muhammad bin ali ash-shaukani rahimahullah sai masa ta'aliki bi qawlihi da fadin sa hadha ma'ana kalamihi wannan ita ce ma'anar maganarsa alladhi sami'nahu minhu wadda muka ji a wajensa kaga kenan ɗalibin sa a eh shi wannan ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha biyu shi shi shi malam mai wannan magana wanda malam ya kawo sunansa al-yamani ibn ali ibn qasim hansh da sha tara da sha tara shi kuma malam shaukani shi kuma ɗari dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai kaga sun yi zamani yawo wannan sha tara wannan da hamsin don haka shi wancan shi shi shi abin aliyu yamani ya gabaci shaukani to amma tun da ya ce sami nahu sun yi zamani kenan malamansa ya ji a wajensa waƙar sadaka kuma ya faɗi gaskiya fa inna man ta'ammala zalika wajadahu kadhalika duk wanda ya ya nazarci hakan din zai ga hakan man ta'ammala zalika wajadahu kadhalika wanda ya nazarci haka zai ga hakan وعلق عليهما الشيخ الفاضل أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان da shi malam aliyu yamani da malam shaukani dukka mashhur al salman ya musu ta'aliki da kauli da faɗinsa ai wallah haka ne wallahi ai wallah haka ne wallahi laqad sadaqa hakika ya faɗi gaskiya wa hadhihi أكبر ثمرة لتدني التأصيل العلمي والمعرفي اليوم عند كثير من طلبة العلم ما ليتي وهذه wannan matsalar ita ce akbaru samaratin ita ce mafi girman sakamako litadanni ta'asili al'ilmi wato ita ce mafi girman sakamakon ƙasƙantar da ta'asiri na ilimi, a tadani in rusawa ko ƙasƙantarwa na ta'asirul ilmi wal ma'arifi, ta'asiri na ilimi da ma'arifa, sani. Duk lokacin da aka ce an ƙaurace wa ta'asiri na ilimi abin da zai faru ke. Abin da zai faru ke. Ba a koyi ilimi daga me? Daga asagir kablu akabir ba, daga ƙananan ilimi kafin manya. sai ba al-yawma a wannan zamani inda kasirin min talabatul ilmi wajen da yawa daga cikin daliban ilimi ba su tsaya sun koyi ilimi daga tushe ba Allah ya mu ji tsoron Allah akwai tushe na ilimi da yawa an tsallake su ba a yi ba a yi kuma su ne suke mai da mutum malam na sha na gaya mu tun karatun mu a burhan su suke mai da mutum malam in kuma baka same su ba za ka taɓa zama malami ba sai dai ka faɗa cikin wannan rundunar da yanzu ake magana a kanta kawai ka zama fitina amma ba malami ala wajhin yusbihuna a'da'an li mashayikhihim wa sababan lisaddin an sabilillahi azza wa jalla li sababi imalihim hudud nufusihim eh wannan abin da kuka an yi kara da aka yi din ala wajhin yusbihuna fihi ta fiskar da za su wayi gari a ada'an li mashayikhihim ku tsallake kara za su wayi gari maƙiyan malamansu wa sababan lissaddi an sabilillahi azza wa jalla kuma haka zama sababi na toshe tafarkin Allah mabuwayi maɗaukaki bi sababi i'malihim saboda i'malihim huzuza nufusihim saboda yadda suke aiwatar da bukatun kawunan saboda bukatun kawunansu suka zama maƙiyan malamansu kuma har suke hana a gane addini ko wani cece kucan da ake yi yana hana mutane fahimta addini da yadda wani cece kucan da ake yi wallahi yana hana yana kawo rudani ba ɗan kaɗan ba kuma wanda bai sani ba wannan abin shi yake sa shi gaba ɗaya sai ƙaurace wa hidimar sai ƙaurace wa hidimar ta addini za ka ji mutane in kana tsaye da mutane zaka ji mutane suke koka malamai suke koka malamai a wannan zaman social media ne mutum ka ji ya rude ce maka shi ya rasa ma wa zai bi kawai shi musulmi ne zalla ko ne ce kawai shi dan ba ruwana ne amma ba za ka bani magana in ka shigo yau da zama abin wa nahnu azimuna insha Allah fi hadhihi risala malam yace a cikin wannan a cikin wannan wannan abin rubutu namu cikin wannan yar risala yace insha Allah ta'ala mun himmatu a fi hadhihi risalatil wajiza a cikin wannan yar takaitacciyar risala ala rasmi sura alhaqiqiyya lil ulama ar-rabbaniyyin mun himmatu akan zana kaman kama ta haƙiƙa lil ulama ar-rabbaniyyin ga malamai waɗanda suke na Allah bi zikirin nu'utihim zahira ta hanyar ambatan siffofinsu na bayyane wa sifatihim jalila da siffofinsu ɗaukaka hatta ya tamakkan al-basir al-aqilu min at-tamyiz bainahum har ya zama wato abuna al-basir wanda yake faɗakakke al-aqilu mai hankali ya tamakkan wato zai samu dama ya iya yana tamyizu bainahum ya rarrabe tsakaninsu wa bainad dukhala'i fihim da kuma tsakanin waɗanda suke musu kutse a cikinsu alladina labisu musuhal ilmi waɗanda suka sanya tufafin ƙwarewa a ilimi wa uquluhum khawa'un min ilmi hankulansu kuma wato wato hankulansu kuma fanko ne daga ilimi labisu musuhal ilmi sun sanya tufafin kwarewa ta ilimi amma hankulansu kuma khawa'un min al-ilmi ay farigha hankulansu kuma wato fanko ne daga ilimi wa qulubuhum faragun sannan zukatansu kuma su ma fanko ne min wara'in daga tsantseni wa takwa da tsoron Allah wallahu musta'an malam yace Allah dai Allah shine abin neman taimakonsa kunu rabbaniyin zai je? minci na? a za mu tura kunu rabbaniyin mun shiga sabon fasali ku kasance rabbaniyawa ku kasance rabbaniyawa قال الله تعالى إن دام أكون قال لتافن مالك تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين wato yanzu ya zo kan ainihin wato siffar malamai Allah ta'ala ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun qala al-allamah Abdurrahman ابن ناصر السعدي رحمه الله العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله يمسه رحمه المتوفى عام 1300 وستين وسبعين ألف وثلاثمائة وستين وسبعين هذا شكا دبو إدريو كد ستين سبعين دشدا ياتي في تفسير هذه الآية أفسر التفسير سنوانا آية وقوله ما كان لبشر da Allah ya ce ma kana li basharin nan bai kamaci wani mutum ba ai yamtani wa yastahilu ma'ana ya koru ba zai mayu ba ala basharin mannallahu alaihi bi inzalil kitabi akan mutumin da Allah ya masa baiwar saukan littafi wa ta'alimihi ma lam yakun ya'lamu da karanta ilmantar da shi abin da bai sani ba wa irsalihi lil khalqi kuma da aikansa zuwa mutane ku duba gata uku an saukan mashi littafi an karantar da shi an aike shi wajen mutane to duk wanda Allah ya masa wannan zaɓin to ba zai taɓa yiwuwa an ya kula linnasi ya ce wa mutane kunu ibadan li min dunillah ku bauta mun ku bar Allah ba fa hadha min amhalil mahal malai ce wannan yana daga cikin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ba za ta saɓu ba bindiga a ruwa suduruhu min ahadin min al'ambiya'i, wato faruwarsa daga wani daga cikin annabawa, domin duk wanda Allah ta'ala ya haɗa masa wannan gata to annabi ne, to ba wani kwa cikin annabi da haka ta faru da shi alaihim afdalu salatu wassalam. li'anna hadha aqbahul awamir alal itlaq domin wannan shine mafi munin umarni alal itlaq sake ba kaidi ba wani umarnin da ya kai wannan muni umarnin me ku bauta mu wani ba Allah bai ce ku bauta mu mafi munin umarni ke wal anbiya'u akmalul khalqi ala al-itlaq su kuma annabawa su ne mafi cikar halittu sake ba kaidi fa awamiruhum takunu munasibatan li ahwalihim da haka umarninsu zai kasance ne daidai zai dace ne da halayensu fala ya'muruna illa bi ma'alil umur ba za su yi umarni ba sai da al'amura wadda suke masu daraja wahum a'zamun nasi nahyan anil umuril qabiha su ne mutane mafiya girma wajen hanin munanan abubuwa falihadha qala saboda haka ne ma Allah yace walakin kunu rabbaniyina sai dai ku kasance rabbaniyawa bima kuntum tu'allimul kitaba sanadin koyar da littafi da kuke yi wa bima kuntum tadrusun kuma sanadin wato darasi da kuka kasance kuna yi ai walakin ya amurhum bi an yakunu rabbaniyina sai dai Allah yana umartan su ne da su kasance rabbaniyawa ai ulama'a hukama'a hulama'a muallimina linnasi ai su zamo malamai masu hikima masu haƙuri masu karantar da mutane wa murabbihim bi shigaril ilmi qabla kibarihim masu tarbiyyantar da su da ƙananun ilimi kafin manyan ilimi amilina bizalika kuma su ma suna aiki da hakan ɗin fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'lim suna umarni da ilimi da aiki da kuma koyarwa allati hiya madarus sa'ada wanda duk arziki duniya da lahira akan wannan yake kewayawa ilimi da aiki da ilmantarwa وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل كما da kufcewar wani abu daga cikin wannan to anan ake samun annaqsu gazawa wal khalal da tawaya anan an ji abin da malam ya ce to ta'alikin da nake so na mana a maganar malam anan shine kenan rabbaniyawa jan aiki ne a kansu. Gane ko? Rabbaniyawa jan aiki ne a kansu. Ba kawai da ka koyi karatu bane suka zama rabbani. Ba kawai da ka zama kana karantarwa bane suka zama rabbani. Ku duba ulama, hukama, ulama, sannan mu'allimuna linnasi. Sannan sannan sannan sannan yu'allimuna sigharar ilmi qabla kibarihi sannan ya'maluna bima alimu jan aiki wal ba'u fi qawli ba'un a fadin sa Allah madaukakin sarki bima kuntum tu'allimuna ilakh zuwa ƙarshe ba'u sababiyya ba'un ce ta sababi ai sanadin sanadin ai bi sababi ta'alimikum li ghairikum sanadin koyar da wasu da kuke yi koyarwanku ga wasunku almutadamminu li, li, li ilmikum wanda ya kunshi ilminku kuma kuna da ilimin ba, ba da jahilci kuke koyar da su ba wa darsikum likitabillahi wa sunnati nabihi da kuma ya kunshi darasunku wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallama allati yadrusuha allati bi darsiha yarsakhul ilmu wa yabqa wanda da kai komo cikinsu wato yin darasinsu ne da shi ne ilimi yake tabbata ya rusuku ayyaf butu da shi ne ilimi yake tabbata wa yafka kuma ya wanzu ta kununa rabbaniyina da wannan ne za ku zama rabbaniyawa ku ɗauki wannan istinbatin na malam daga ba'un sababiya ya ciro wannan bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kenan la takunu rabbaniyina إلا بالعلم والتعليم كونوا ربانيين كزما ربانياوا da yaya za mu zama rabbaniyawa eh gashi sai Allah ya bada kofa bima kuntum tuallimuna sanadin koyarwa kaga kenan ba za ka taba zama rabbani kana da ilimin baka koyarwa sannan sai malam yace التعليم din almutadamminu lil ilmi saboda ko ba za ka koyar ba sai kana da ilimi da haka a lokaci guda a lokaci guda an samu koyarwa da kuma ilimi bima kuntum tuallimuna la takunu mualliman hatta takuna aliman da haka sanadin koyarwarku da ilimin da Allah ya baku sannan wa bima kuntum tadrusun sannan kuma ba kadai dan ka sani kana koyarwa ba shine a'a kana ci gaba da gogayya kuma cikin alkitabun sunna kun gane kenan tadrusun din nan shi yana daukan ma'anar kuna ci gaba kuma da darasu da darasu da haka izu nawa ka karanta a rana da tadabbur me ka duba kai ma ka ƙara fahimta ka ƙara ilimi wata muzakara kai da ɗaliban ilimi aka ƙara fahimtar da juna ita ce mudarasa da haka al'ilmu wata'alimu waddar a nan malam ya ciro ya istinbatsin wannan bi sababi ta'alimikum bi ghaidikum almutadamminu li ilmikum ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي يدرسها التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى تكونون ربانيين da wannan ne za ku zama rabbaniyawa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi ma'na rabbani huwa alladhi yurabbi ilmahu bi amalihi ali ibn abi talib yace ar-rabbani huwa alladhi yurabbi ilmahu bi amalihi shine wanda yake wato shine wanda yake renan iliminsa da aikinsa shi ne wanda yake renon iliminsa da aikinsa yana da ilimi amma da aikinsa yake renon ilimi kuma haka ne ilimi in ba aiki baya zama aikinka ne zai zama maka da ilimi wa qala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kunu rabbaniyina qala hulama'a ulama hukama abdullahi ibn abbas yace ku zama hulama masu hakuri ulama malamai hukama masu hikima kaga wannan kenan duk wanda aka rasa shi da ɗayan uku nan ba zai zama rabbani ba bai da hakuri a da'awa bai da hakuri ba malami a wajen babu ilimi ba malami a wajen ba hikima ga tsaune ba malami a wajen wa nahwi an abi razin mas'ud ibn malik al-asdi sannan irin yadda aka ciro daga abdullahi abbas an karbo daga abu razin mas'ud ibn malik وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومالم السدي مالم تفسيري شيما يتي الربانيون فالحكماء الفقهاء سوني ما سوهي كما كما فكيهاي فدستك مجاهد يتي الربانيون الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار الربانيون سوني الفقهاء سوني مالم malaman fiqh wato masana masana addini wanda suka fahimci addini al'ulama malamai wahum fawqa al-ahbar su suna sama da ahbarawa suna sama da ahbar zai zo wa qala al-akharuna bal hum wulatun nasi wa qadatuhum to nan za mu tashi insha Allah ta'ala majalisi na gaba eh insha Allah ta'ala sai mu haƙura daga wannan gabar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan daidai da muka yi abin da na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah